السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في سجود القرآن babin da ya zo na bayani game da sujjadan alkur'ani akwai sujjada a cikin sallah akwai sujjada kuma akwai ayoyi a cikin alkur'ani da an karanta su ake suju- sujjada to za mu gani menene hukuncin shi insha Allah babu ma ja a fi sujudil qur'an qala wa haddathani yahya an malikin عن عبد الله ابن يزيد مولى الأسود ابن سفيان عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت سيدنا أبو هريرة يا كرن تامس سورة إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت فسجد فيها سيسجد عليك وجن آية سجد فلما انصرف da ya idar da sallah akhbarahum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sajada fiha yace manzo Allah ma yayi sujada a nan shi yasa na koya ni ma nayi magana ta kare kenan ko qala wa haddathani an malik an nafi' maula ibn umar anna rajulan min ahli misra yace wani mutum cikin mutanen kasan masa أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج ya ba shi labari ce sayyidina umar ya karanta suratul hajj fasajada fiha sajdataini sai sujada guda biyu a ciki thumma qala sa'annan sai ce inna hadhihi sura fuddilat bi sajdataini yace tabbas wannan suran an fifita ta da sujada guda biyu ke cikinta qala zamu ji kuma sayyidina umar yayi sujada amma kuma yayi sujada ya nuna musu da ya sujada suka bi shi kashi gari ya karanta ayin sujjada sai suka yi niyyar su sujjada sai a ai ba wajibi bane Allah bai dora mana nauyin sujjada ba qala wa haddathani an malik ana abdullah ibn dinar annahu qala ra'aytu abdullah ibn umara yasjudu fi surati al-hajj sajdatayn yace naga abdullah dan umar yayi sujjada guda biyu a cikin suratul hajj qala wa haddathani an malik عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى أليس كذلك Allah madaukin sarki in zai tsarkake manzon Allah zai tsabtace shi zai wanke shi sai yayi rantsuwa ce wan najmi idha hawa Allah yayi rantsuwa da najm kenan yasa yace alam yuqsimir rahmanu bin najmi idha hawa على أنه ما ضل قد وما غوى سيدنا عمر كرت والنجم إذا هوى فسجد فيها ديكي وجن آية سجدة سي سجدة ثم قام فقرأ بسورة أخرى سألنا سيتاشي سيكرنت وتسورة كما دبا قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد سيدنا عمر yana خطبة akan منبري da ya karanta ayar da akwai sujjada a cishe sauko daga kan mimbarin ya sauko hakka saye sujjada wasa jadan nasu ma'ahu to jama'a kuma liman ya yi sujjada mai suke jira shi su ma suka yi sujjada sun makara'aha yawmal jumu'atil ukhra juma'a sati mai zuwa juma'a da ta kewayo sai sake karantawa fatahayya annasu lissujud sai mutane suka yunkura za su sujjada faqala sai ce ala rislikum ala rislikum inna Allah lam yaktubha alaina illa an nasha Allah bai dojabta mana yin sujjada in ana karatun alkurani ba sai in mun ga dama mu yi sujjada in ba mu ga dama ba za mu yi babu laifi falam yasjud bai sujjada ba wa mana'ahum an yasjudu ya kuma hana su su yi sujjada an ji sayyidina Umar me ya hukunci sujjadan karatun alkurani wajen shi jawaz in ga dama kai in ba ga dama ba kar kai me ce me ke hukunci ya karanta aya sujjada yayi gobe aka zo ya karanta wannan ayan mutane za su sujada ya ce a'a kar ku yi sujada Allah bai dora mana ba in ga dama kai ba ga dama kar kai ya hana su yin sujada kuma bai yi ba wajensa daidai kenan kai ko kar kai duk ɗaya ne alaysa kazalik wa qala yahya qala malik laysa al-amalu ala an yanzila al-imam idza qara'a as-sajdata ala al-minbari fayasjudu imam malik yace ai in liman yana kan mimbari ya karanta ayar da akwai sujjada a ba sai ya sauko ya yi sujjada ba wajen imamu malik fatawan imamu malik kenan ko alaisa ka zalik wa kala ya haya kala malikun al'amru inda na anna a za'ima sujudin ƙura'an ihida ashirar ta sajida imamu malik ya ce abinda yake al'amari a wajenmu shi ne a za'imu sujudi fil aya ce ce guda goma sha ɗaya ne waɗanda suke su suna da ƙarfi a yi sujada a cikinsu saboda ayoyin sujada ɗin za ka ga wani ana ba da labari ne wani kuma an nuna ne an faɗa ne kai ma kamar da kai ake kamar ka tashi kai to shi ne ka ce al'aza'im wanda suke masu muhimmanci a ciki guda goma sha ɗaya ne laisa fil mufassal minha shay'un babu cikin mufassal al'asuwar mufassala abin da ake cima al-mufassal shine surorin da ka karanta ba za ka bata lokaci ba sai ka ka gama sai ka bismillahir rahmanir rahim sai ka karanta wata sura sune al-mufassal wa qala ya haya qala malik la yanbaghi li ahadin yaqra'u min sujud al-qur'an shay'an ba'da salati as-subh to imam malik yana ganin sujjadan karatun al-qur'ani kaman sallah take to shi yasa an hana yin sallah lokacin da rana za ta fito da lokacin da rana ta tsaya garjin rana da bayan la'asar da dab da faduwar rana ba an hana yin salloli na filfili ba to sai ce bai kamata mutum ya karanta ayar da akwai sujada ba a wannan lokacin a wannan lokutan saboda kada ya bukaci sujada ya yi sujada lokacin da aka hana yin sallah wala ba'da al-salati al-asr wa dhalika abinda yasa imam malik ya faɗi haka أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن وعن وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس حتى تغرب الشمس والسجدة من الصلاة an ga hikimarsa ko ya ce saboda sujada cike kamar sallah take to shi yasa ba za ka karanta ayan sujada ba in lokacin da aka hana yin sallar nafila saboda in ka karanta za ka bukaci ka yi sujjada shi kuma an hana sallah a wannan lokacin falayan bari li ahadin an ya kira a sajjatan fiti na kasa a taini ya ce bai kamata a karanta sajjada ba a cikin waɗannan lokuta guda biyu mislu su'ila malikun amman kara a sajjada to imamu malik an tambaye shi fatawa kuma daga imamu malik an tambaye shi ce wanda ya karanta ayar da akwai sujada a ciki wamra'atun ha'idun tasma'u mace kuma tana zaune tana jin karatun kuma tana cin haila halla an tasjuda mai karatun ya sujada ita ma za ta yi qala malikun sai imam malik ya ce la yasjudu ar-rajulu wala al-mar'a illa huma tahiratan imam malik ya ce sujadan alqur'ani kamar sallah take ba za a yi ta ba sai in ana da tsarki akan haka mai haila ba za ta yi ba ke ba kai ma da kake karatu ba tsarki ne da kai ba kai alwala ba ba za ka yi sujjada ba balle wanda ya ji ka yayi fatawan imamu malik kenan an fahimci imamu malik wajen shi sujjada kamar sallah take sujjadan karatun alqur'ani eh in babu tsarki aka karanta za ka yi karanta alqur'ani ba sai kai alwala ba don ka kai wajen ayar sujjada yace ba za ka yi sujjada ba to sai kuma aka tambaye shi me waqala yahya سئل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع aka tambayi imam malik mace ce take karatun alkur'ani wani namiji yana saurarenta sai ta kai wajen yin sujjada a alaihi an yi sujjada ma'aha sai ta yi sujjada mutumin zai yi sujjada tare da ita kala malikum laisa alaihi an yi sujjada ma'aha ya ce a'a ba zai sujjada tare da ita ba to me yasa me yasa eh me yasa ka faɗa mana aji me yasa ya ce mana in ka za ta zama limamin ka kenan limami ya kenan limami kenan shi yasa a ce ba za ka yi ba ko إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه إيش أي سجدة ko wani kashi yana karatun alkurani kai kana harake wani zarafinka kaga yayi sujada ba lalle ne kai sujada ba yaushe ake sujada mutum ne yake muku limanci ko yake yana karatu dukan kuna sau shi kuke shauraro tare da shi kuke to in yayi sujada za ku yi amma kana zarafinka kana dinki ka ko kana wata harkanka yana karatu shi ya kai sujada ko ya kai ba sai kai ba don ba tare da ba limamin ka bane ba ba shi kake shauraro ba karantar da kai yake ba kana wata harkanka ce daban فيسجد معه وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام duk wanda ka ji yana karatu kuma ba limamin ka bane kai kana zarafin ka ne daban abinda ka ji kawai karatu ayan sujada sai ya sujada ya ce ba sai ka sujada tare da shi ba laisa lahu bi imamin an laisa la yasjudu tilka sajda ba za ka yi wannan sujada ba an ji fatawoyi imamu malik imamu malik sujjadan alkur'ani mai ya ɗauke ta kaman sallah an fahimta in kuna yi za ka yi amma in wani ke karatu shi kai kana zarafinka daban in yi sujjada ba ta shafe ka ba an fahimta mace kuma tana karatun alkur'ani in ta kai sujjada za ta yi amma kai da kake zaune kana jin tafa za ka bi ta ita ce liman kenan wannan lokaci kuma mace ba za ta yi limanci ba maza ba ko باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد باب ديزو نكرة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال حدثني يحيى وتبارك الذي بيده الملك سورة الملك كنا قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ أبو سعيد الخدري شي يجوانا متين ينا تكرنتا قل هو الله أحد ينا تميميتاوا يرددها ينا تميميتاوا فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له da yawa yi gari sai je ya fada manzo Allah ga wani mutum yana ta maimaita qul huwallahu ahad وكأن الرجل يتقالها كمان متمن ينا غنن قل هو الله أحد كرمن أبني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي والذي نفسي بيده نارا سيد سركين دريناكي حننسا إنها لتعدل ثلث القرآن تبس سورة الإخلاص ta yi daidai da ɗaya bisa ukun alkur'ani wannan ma'admun shafar sarau annan tintini قال وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة يقول يتي ناجي أبو هريرة الله يكرم سيدنا فدرتي aqbaltu ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace na taho tare da manzon Allah mun gabato ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad sai ji wani mutum na karanta qul huwallahu ahad faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wajabat sai manzon Allah ce wajabat fasa'altuhu madha ya rasulullah ya manzon Allah ma menene wajabat فقال الجنة الجنة تبت غريش فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إليه فأبشره yace sai na so na yi maza maza na je na yi ma wannan bawan Allah albishir na ce masa ga abinda manzon Allah ya fada game da kai ya da yaji kana karatun qul huwallahu ahad sai ce wajabat mana kai ma dan aljanna ne kenan ɗan aljanna mubasharatan ko kuwa wajabat aka ce me wajabat yace aljanna to ga wata wajaba ga wannan mutumin to ya zama cikin shi ma ya cikin mubashirin bil jannati kenan ko to sai nayi so nayi maza maza naje nayi musu albishir na ce ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ce kai kan na je garin in je in fada masa kan dawo an ci abinci wurin manzon Allah na zo na tabbatar da na riske an canye abinci fa'afartu al-ghada ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba zancen abincin ke damun shi ba da wa za su sa hannu suna ci shi ma in yayi sa'a ba sai ta zama wajabatu ba yayi sa'a sai ce sai na fifita na zauna mu ci abinci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a akushi a kwano daya thumma zahabtu ila rajuli sai da muka ci abinci muka gama sai na je wajen mutumin fa wajadtuhu qad zahaba sai na same shi ya tafi qul huwa Allahu ahad kenan ko ma huwa al-farq baina wahid wal al-wahid wal ahad ko duk ɗaya ne akwai bambanci me bambanci tsakanin al-wahid wal ahad eh wahid yana da na na biyu to menene wahid daya me daya eh shi ne bambanci? eh? al'ahad shi ne ba shi da abin da ya kama da shi amma alwahid abu ɗaya ne amma aka har haɗa shi kamar yanzu kujerar nan wahid ne kujera ta hadu ne daga mai da mai da mai da mai da katako da kusa da mai da mai da mai da mai da mai to Allah kuma wahid ne amma ba ta bangaren haduwa da kaza da kaza da kaza da kaza shi yasa ake ce mishi qul huwallahu ahad rak ba shi da abin da ya kama da shi Allahu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da me? ba shi da tamka ina mana ba shi da tamka ya ka fasara ahadi hausar ka muke son mu sani tamka ina mana ba shi da tamka eh ba shi da kama da shi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها تجادل عن صاحبها جادلت عنك وجادلت فيك وجادلتك ما هو الفرق تجادل عن صاحبها وين كنا تنا كاري تنا كاري شي tana jayayya tana kare shi ranar lahira in an zo sai ta zo wajen kafarsa ta tsaya ai wannan kafa tsayuwa ni na tsayar da ita ta ana ta karanta suratul al-mulk in an je na to tujadilu tana kare shi kenan kar ai mishi azaba har ta ta neman masa ceto tujadilu an sahibiha ai tana kare shi kenan ko babu ma ja eh babu ma ja a fi zikirillahi tabaraka wa ta'ala babin da ya zo na bayanin ambaton Allah tabaraka wa ta'ala yaya ake ambaton Allah ina ma nan ambaton Allah yaya ake ambaton Allah ambaton Allah guda uku ne al'azkarul warida an nabi sallallahu alaihi wasallam fi shar'i nau'un min anwa'iz zikir ka tara ‘yan uwanka kana karantar da su addinin musulunci Allah na son kaza Allah baya son kaza nau'in sani min anwa'iz zikir ka ta san mai yin abu Allah ya hana ka tuna ka daina ka ta san mai yin abu Allah na so shi dai sama kiwiya kai karfin halka yi shi ma nau'u shi ka hada guda uku nan sa'an nan ka zama ka zama min min zakirin Allah kasiran wa zakirat alaysa kadhalik قال حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة duk wanda ya faɗi wannan kalma so ɗari a ra'ayi ne ɗaya kanat lahu adlu ashir riqabi za ta tsaya matsayin ka ta bayi guda goma wa kutibat lahu mi'atu hasana za a baka lada ɗari wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a akan kare maka laifuffuka guda ɗari wa kanat lahu hirzan min ash-shaytani wannan zikirin zai zamo zai kare ka daga barin sharrin shaytan yawmahu zalika ayinin ka baki daya wannan riwayar malik yace wanda ya fada su daya amma riwayoyi da muka karanta cikin buhari muslim aka ce ka karanta da safe ka karanta da yamma ma'ana so biyu kenan da safe da inda ba da ma yatlu al-fajr لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سو ɗari bayan da yamma kuma ka yi shi so ɗari to wannan falada da aka faɗa eh za ka gani kuma za ka yi mamaki insha Allah hatta yumsiya has mana wannan zikiri da yayi zai zamo masa hirzi zai kare shi tun safe har yamma ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ba wanda ya yi irin abin da ya yi sai dai wanda ya yi sama da abin da ya yi shi ne zai fi shi to wannan yana nuna cewa ba a ce wannan kadai zikiri za ka yi ba ba a ce kuma in kai so ɗari shi kenan a'a in kai guda ɗari shi ne wannan falalarsa in ba haka ba ya aka ce sai dai wanda ya yi afdala minhu ma mana afdala minhu wa ma afdala minhu wannan zikiri kenan daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas kenan in ka dauki wannan kana yi daga yau har ana da kasa ba wanda zai isa yawa ya lakuce ma a har ana da kasa ba wanda ya isa bayan shekara ya zo ya ce abadan kuma duk abin da ya fito harshen manzon Allah yana tare yanzu ban da manzon Allah waye zai sanar da kai cewa wannan kalma tana ɗauke da sinadarin da za ta ɗaukaka darajarka ta kankare ma laifi ta sa ka zamo haka wani malami ya isa ya gano haka sai manzon Allah shi kuma da menene da wahayi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wani malami da zai kirkiro maka wani abu ya bashi falala wallahi tallahi faɗa yake ya faɗa ne kawai ya bata ma lokaci inda tabbas yake dahir da kulla kaulin inda kauli muhammadin fama aminun fi dinihi ka muhammiri wai duk abin da wani zai fada in akwai abin da manzo Allah ya fada ka dauke shi ka jefar fama aminu shi cika maganarsa da karin magana fama aminun fi dinihi ka muhammiri yaushe za a hada wanda yake da aminci a cikin addininsa da wanda ke kasada a cikin addininsa mana in ka tsaya inda manzon Allah yake ka samu aminci cikin addininka in ka lalabo wani wuri kuma ka shiga kasada duk abin da ka dauka kai in ka zo lahira Allah ya ce ina ka samu wannan ya ce ai malami na ya faɗa mishi ce arsaltu ilaika muhammadan faqat muhammad bin abdullahi shi kadai na aiko ma to wannan da kake fada ina yake shi kansa yana ta kansa ne ranar tashin alkiyama shi kansa in an sa shi kabari sai an tashi ma za ta kulu fi hazar rajul shi kansa wanda kake ka yadda da shi kake ganin shi ma ya isa din wallahi sai an yi mishi wannan tambaya in kuma bai ci ba ya halaka ke sai ya ci wannan jarrabawa yaushe za ka je ka ɗauki rai da lafiyarka ka je kana kasada wa ma sahha anhu min hadithin fadin bihi abin da ya inganta daga manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama da shi za ka yi addini jikokin suwa jikokin wa eh sai suka yi mai wani gida a yan gidajensu ne dai kai ba wace zuwa ne jikokin manzo Allah alhassan wani husayn me suka kawo me suka kawo ba abin da suka kawo jihadi suka yi yaki suka yi da addini suna ta fama ya yi ba wasa wajen wa'annan matsaloli fa duk wanda ya yaudare ka wallahi kun tafi kai da shi kun halaka kenan Allah eh in an jima ana yi kada ka yaudare kanka ka je ka samu hajiya ka ta yi mata kyauta kana yi mata alkhairi tun ba ta haife ka ba take yin wancan abubuwan hajiya ta kinga wannan abin yanzu shi zaki dauka kada ka zakar ka yi fada da wancan ka ga kyale ta ka ce hajiya ka kawo jikanta danka ko danta ko dan wane ne yanzu shi zai ta karantar da ita tana yi za ga Allah ya haskaka zuciyar sai ta fi jin daɗin wannan sai kaga cikin ruwan sanyi sai ta jefar da waɗancan amma in ba haka ba mutum shekara talatin arba'in yana yin abu ka zo ka ce me ya daina nana aisha ta ce da addinin musulunci ya zo da ya ce ba shawa kada ku sha giya kada ku yi zina wallahi da ba su karbi addini ba abinda mutum ya saba shekara arba'in yana yi ka ce bari farab ɗaya kai tsaye ai ba za a fahimci juna ba ba za a taba fahimtar juna ba to kuma giyan ana so a hana sai aka yi la takrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wannan dukiyar kasa din nan ayi ta taka tsantsan a daina a daina wawasanta da yawa a hankali a hankali za a shawo kan komai amma shekara 20 abu yana halal kowa na yi a zo a ce yau a daina wallahi matsafa sai su yi matsafi masu sihiri sai su yi masu sihiri masu kutungula sai su yi maka Allah kadai yake buga Allah kadai ke iya yake buga kirji Allah kadai yake yin abin da ya ga dama shine fa'alul lima yuri saboda Allah ya al'amarin shi ya sha bambam ministocin da yake aikawa da daraktoci da menene da menene sunan su la ya sunan Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'mar kai ko waɗanda za ka aiko ɗin nan sai ka zauna shekara goma kana tattace su sai ka ɗebo su kuma sai ka ashe sankara ka ɗebo su ne farkon wanda za su rikita ma lissafi matsafa na yi masu sihiri na yi kwakwalwanka ta rikice ka zo kana neman kanka nema sa'an nan wayanda ka amince da su ka ɗauko su ka ce gashi nan ku zo ku yi su kuma sha zo ana ce a wanda ka ce a kama su suna yi ɗin da to wanda ka ɗauko su ma me suka bari to ka gani shi ka ce sa duk sa'an da Allah ya baka iko shi ka sanya za ka yi kai gyara haka na Aisha ta ce da a ce da addinin musulunci ya zo ya ce makuraisha kada ku yi zina kada ku sha giya wallahi ba za su karba ba za ka ce la takrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna alaysa kadhalik ba hana su abinda ake so ana so a hana su ne aka ce ku rage sha to sai zamana yaushe za su sha giya sai da safe zuwa azhar ko da daddare zuwa da safe azhar zuwa la'asar akwai sallar akwai kusa akwai yayi kusa kusa la'asar zuwa magarba yayi kusa magarba zuwa isha yayi kusa to sai suka rage suna ragewa din sai zuciyarsu ta zo ta saba da ran da aka ce rijsan min amali shaitani fajtanibuhu kowa sai ya shiga gidan shiran dangiyan ya dauko kwarara ya dauko duk aka zubar har madina kuma ta zama gashi nan ana korama na giya ta yana tafiya saboda me haka aka aka je da su haka zuciyar dan adam dan adam ba za ka fuskanta shi da karfi ba Allah da ya halicci dan adam shi ya san shi me ya halitta kuma shi ne yake mu'amala da shi yadda zai daidai da shi in mutane suka fi ka yawa kada ka fuskance su da karfi sarkin yawa ya fi sarkin karfi abinda za ka yi kana zamowa chairman na local government ko dagacin garinku ko dagacin menene yan uwanka talakawa waɗanda suka je suka yi hihi gidan sarki aka zabe ka talakawa za ka rike ka jawo su kusa da kai ka samu musu abinci ka samu musu abin yi kai su yi karfi to sai ka ga sai ka ga su mara ma baya ta inda za ka iya fuskantar kowa kana zuwa su ne naka su suka yi ta hayaniya su suka yi ta surutu su suka yi zafada su suka shiga sanyi da zafi saboda kai ka zamo abin da ka zamo kana tsarewa su gani ragarannan su ga canji a akushinsu a gidansu a rayuwarsu abinci talaka ba abin da ya dame shi kamar abinci sai an tafi an tafi kai wata nawa ba a ruwanka da komai sai duk kowa ya gamsu da lokacin sai su kara mara ma baya ka samu karfi kenan sannan sai ka zo wa'annan su ma da hik in kana da hikima ba da karfi zaka fuskance su ba fa abubuwa za ta ragewa abubuwa za ta ragewa kan a ankara kai gyara da kai da kanka baka sanya akai kai su ba saboda ka bi hanya amma halin da mutane ke ciki in Allah zai tabbatar da kai kan kujeranka shekara goma wallahi kana zaune lafiya cikin aminci da goyon baya shekara goma bai isa ya magance wannan abin nan ba ya yi kaɗa shekaru goma sun yi kaɗan wallahi su gyara waɗannan abubuwa saboda an yi nesa a ciki kuma an yawa wane ne waye ba shi da hannu a ciki to wajen wa za ka nemi goyon baya waye zai taimaka maka Allah shi waɗanda yake aikawa dama an gaba la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna amma kai kuwa fa waɗanda zaka aika su ne farko wanda za su saba maka su ne farko wanda za su karya ka su ne farko wanda za su yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza Allah kadai shine ala kulli shay'in qadir ka fahimci wannan randa duk Allah ya sa ka zama chairman na local government ko ka zama nagaci ko hakimi to she ka san yaya zaka tafi waɗannan mutane yaya zai da su ma tukunna in na bi da ce zan fuskance su mai ta buk mai ta karo giwa da giwa suna faɗa ba za ka iya fahimtar cewa waɗannan ba ba ba ba ba abin wasa ba ne ba fa suna da yawa sun tara dukiyar ciki da waje waye zai iya bugawa da su a farab ɗaya karya su eh da wahala ko to ya za ka yi kana zama shi ka jawo talakawanka su ne naka su kake kuka saboda su su kake yi saboda su su suka tsaya ma suka mara ma zai kowa ya ciye koshi kowa ya samu aiki kowa ya samu sana'a lokacin sun kara damfarewa jikinka kenan ka kara samun karfi to duk da shi waɗancan su kuma ba fito na fito za ka yi da su ba la takrabu salata wa antum sukara hatta talamu ma taquluna ana ta rage abinda muke bukata shi ne zancen giya muke bukata nan ne aka yi tadarruci ba haka bane ba eh sai da suka saba sai aka ce fajjani buhu suka ce mun ji mun bi daga yau an daina shan giya an fahimta in ka zama daga ciya za ka yi karfi da karfi a sannu a hankali za ka yi in ba haka ba sai ka gambata lokacinka kakab waɗannan ka tayar musu hankali masu mutuwa sun mutu masu karyewa sun karye waɗanda 'ya'yansu suka daina zuwa makaranta ma'ana martaban ilimi ya karye ba su da kuɗi da in aka fara jarrabawa da kun kori yara makaranta uwarsa ko uban shi zai zo korance za su yanzu ana jarrab za a yi jarrabawa gobe a ce to duk waje wanda bai biya bai tafi da ku yi zaman ku ana ta cikewa ke ta karatu wallahi tallahi to kafin ka gama da wa'ancan bayan shekara ashirin wa'annan sun mutu sun kakkarye jarinsu ya karye ‘ya'yansu sun rasa karatu darajan ilimi ya faɗi kenan an fahimta? eh alawa haddasani ya haya an malikin an sumayyin maula abi bakirin ana abi salihin samman ana abi huraira saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna maka shekara goma sha nawa sha uku duk a kan ka'aba gumakai ne adadin ayyamin sana adadin kwana kowace rana da gunki manzo Allah yana son gumakai ne yana jin daɗi ne ya kyale su ba abin da ya ce musu a lokacin in an taba gunki ɗaya za samu matsala ko za samu matsala ko aka kyale su sai da aka samu aka yi ƙarfi rana ɗaya aka taho daga madina wa kulja alhaku وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا ساتر دي أسكي دي آيات أكا جماعة دك باكي دي يني دي كما با أبن دي فارو كما با كما يد زاسي دولة كما سكا سلما أم فهمتا أما wannan lokacin da an taba gunki daya watakila da musulunci bai kai bai iso bai iso Kano ba an fahimta eh shi ka san yadda zaka yi shine abubuwa suke tafiya amma ba komai ne za a yi shi da karfi ba a lokaci guda ana bi hurairar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marra huttat anhu khatayahu wa in kanat misla zabadil bahari wanda ya faɗi wannan kalma so ɗari Allah zai kankare masa laifuffukansa komin yawansu insha Allah قال وحدثني عن مالك عن أبي أبيد مولى سليمان ابن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله من سبح يقال سبح الله إذا قال سبحان الله دبر كل صلاة ثلاثين ثلاثة ثلاثا وثلاثين بايم قوة صلى كي سبحان الله ثلاثين دقو وكبر ثلاثا وثلاثين يقال كبر الله إذا قال الله أكبر سو ثلاثين دقو وحمد الله ثلاثا وثلاثين يقال حمد الله إذا قال سبحانه والحمد لله سو ثلاثين دقو وختم, وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر wai zunubanka ƙananan zunubanka ko sun yawan kumfante ko Allah zai gafarta ma ka ba'ira kuma fa bitauba sai ka daina halawa haddasani an malikin an umarata bin sayyadin عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات سيدنا سعيد بن المسيب يناتي أبن أكتم الباقيات الصالحات إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يتي وأن سوني الباقيات الصالحات المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل wa'annan da kake gani ana kawo su da sanadi ka taba jin ana dambe ana tashin hankali sanadiyan su ka taba jin ana tashin hankali ka taba jin wani ya kafa kungiya da su saboda ba ka da ikon da za ka je ka kafa kungiya kana karban kudin mutane saboda su manzon Allah na kowa ne haka manzon Allah ce magana ta da ɗaya da kowa nake in magana manzon Allah ya faɗa ma Husaini ko Aliyu ko Fatima da kai da ni da kowa yake saboda an aiko shi ne ma kowa kafatan lil alamin bashiran wa nadhira alaysa kadhalik قال وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال قال أبو الدرداء ألا أخبركم بخير أعمالكم أبو الدرداء يتي بذن باكو لابار فيين أيكم كبا وأرفعها في درجاتكم أيك وندي في أوكك درجا أيكم وأزكاها عند مليككم aikin kuma da ya fi tsarki da tsarkaka da ɗaukaka wajen Allah madaukin sarki malikikum mamallakinku wa khairin lakum min ita'i zahabi wal warq kuma ya fi muku alkhairi da ku ba da kudi zinariya ko azurfa wa khairin lakum an talqaw aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum kuma ya fi muku alkhairi ma da zuwa yin jihadi qalu bala suka ce me ko zai hana mu ce muna son wannan muna so qala yace zikrullahi ta'ala ambaton Allah قال زياد بن أبي زياد وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل سيتي معاذ جبل معاذ جبل يتي ما عمل ابن آدم من عمل أنجاله من عذاب الله من ذكر الله yace dan adam bai yi wani aikin da zai tsirar da shi daga zaben Allah ba kaman ambaton Allah kaman tuna Allah an fahimta qala wa haddathani an malikin عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع أنه قال يتي كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي وترانا منا صلى بايا منزل الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة da manzo Allah ya dago daga raka'a daga ruku'i kenan wa qala yace sami Allahu liman hamida kalman da manzo Allah ya faɗa kenan sami Allahu liman hamida qala rajulun wara'ahu wani mutum na bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace rabbana wa lakal hamdu حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا ولك الحمد كو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه wata riwaya kama yuhibbu rabbuna wa yarda da manzo Allah ya ji wannan kalmomi masu albarka masu haske masu ɗaukaka daraja waɗanda ke ɗauke da sinadarin da zai ɗaukaka darajar ɗan adam ya kankare zunubai falan man sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sai da manzo Allah ya gama ya idan da sallah ya ji sai ce manil mutakallimu alifan ina mana manil mutakallimu alifan من المتكلم آنفا إيه waye magana ɗazu ashe magana ce ko ashe ba kowace magana ke bata sallah ba ko ya ce manil mutakallim anifan mutakallim ya ce anifan faƙalar rajulu na kira u'idat ma'arifa fakanat ain ainul أليس كذلك أنا يا رسول الله يتي نيني يا منظم الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي لقد بكل تحقيق والتوكيد تبس داهر باب كو شك با تنتما با جا رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها manzo Allah ce na ga mala'iku sama da talatin suna gaggawan kowa wane ne zai rubuta wannan kalmomi ayyuhum yaktubuhunna awwalan awwalan sama da mala'iku talatin kowanne ne yana gaggawa waye zai rubuta wa zai riga rubuta suna rige rige wajen rubuta kaga wannan kalmar ta samu ta samu me tambari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana dauke da sinadarin albarka tana da dauke da sinadarin da zai ɗaukaka darajar mutum zai kankare zunubai zai mene da menene to ban da manzon Allah da ya goyi bayan wannan kalmar babu wani makhluki ne isa kirkiro wani abu ya ga cewa wannan abin ya isa tsirar da mutum kuskure ne sai manzon Allah kadai shi Allah ya aiko shi kadai ake saukar ma wahayi shi kadai aka ce karanta da mutane addini ibada shi kadai kuma za a tambaye ka cikin kabari haka ranar tashin alkiya an fahimta to shi yasa in kana son tauhidul ittiba yace da'u kulla qaulin inda qauli muhammadin shikenan ka huta eh larura ce take sa ka lalama nan ka lalaba wancan yanzu ba ga larura ta samu muna nan wuri yayi duhu da magaruba ta shigo wuri yayi duhu larura ce ta sa wannan ya kawo kendar wannan a ci balbal wannan kame da kaza kaza wannan ya kawo fluorescent wannan ya kawo ba haka bane ba larura gwargwaron abin da zaka haskaka mu kanka da gari ya waye hasken Allah ya fito sai me to aka ce qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin haske daga Allah madaukakin sarki da hasken Allah ya fito kowa sai ya dauke ya kashe haka laruran da ta samu ka lalabo kaza ana lalabo kaza da zaran an ce ga abin da manzon Allah ya faɗa abin da yake wajibi akan ka rannan rannan sai ka jefar da wa'incin ka kama dama abin da nake nema kenan shi nake nema ban san shi bane ban san shi bane kana son mace baka santa ba aka je aka dauko wata ba ita ba aka yi mata kwalliya aka ce gata sai ka yaya sai ka karba ba haka bane ba lokaci ya cika eh baka santa ba sai aka je aka yi ma wata kwalliya aka ce ga matan da kake so kake nema din nan sai ka yaya sai ka mika wuya ɗari bisa ɗari sai da tafiya ce ta shiga ai ba ita bace wannan ina kuma wannan tafiyo ai wannan ba ta yake ba ta cikin abin da ake bukata ma shi a sallame ta to a baki yana da sauki a sallame ta in ka ji ya ce ai mun daina haduwa kuka yi a hanya in ga da aka yi fa da sauki yana da sauki اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم